أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهك أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تبتك الله سبحانه وتعالى wanda ya kawo mu wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafin babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi a darasin da ya gabata mun tsaya ne a inda malam yi mana bayani game da yin faɗin amin a bayan lima da kuma bayyana lafazin amin din yayin da mutum ke yin sallah mun karanta hadisai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana yin sallah yakan ce amin sannan kuma ya umarci sabon shi da ke bayan shi kuma da cewa amin kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata kuma muka ce lafazin amin lafazi ne wanda yake ma'anar shi ne Allahumma stajib lana ma'ana ya Allah ka karba mana inda muka ce yayin da liman ke karantawa ya kamata mutum ya zamto yana faɗin wannan lafazin da ƙarfi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yayin da kuke faɗin amin mala'iku su ma suna faɗin amin a sama dukkanin wanda amin ɗinsa ya zamto ya yi daidai da ta mala'iku sun dace da juna to tabbas an gafarta wa mutum abin da ya gabata na zulumansa gaba ɗaya wannan shine inda muka tsaya insha Allah a yau kuma matashiyar karatunmu shine qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatiha karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a bayan fatiha nan za mu tashi yau na'am nan wurin za mu tashi a hadisi na ƙarshe da muka karanta shi ne inda yace wa fi hadisin akhar fa qulu amin yujib yujib yujibukum Allah ko amma kace wa kana yaqulu ma hasattukum al-yahud ala shay'in ما حدثتكم على السلام والتأمين خلف الإمام an gane amma ka ce babu abin da yahudawa suke muku hasada a kai sama da sallama da kuke yi ma junanku da kuma cewa amin a yayin da kuke aiwatar da sallah mun karanta wannan adresin da ya gabata malai ya ce qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-fatiha karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake a bayan Fatiha bayan Fatiha wa irin surori yake karantawa ya yanayin kanta surorin shi ke a cikin sallah malai yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u ba'da al-Fatiha suratun ghayriha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance bayan karatun Fatiha yana karanta wata sura wacce ba suratul Fatiha din ba wa kana yatiluha ahyanan wani lokaci yakan tsawaita karatu yakan ja karatun yayi tsayi wa yuqsiruha ahyanan wani lokaci kuma yana rage wannan karatun ma'ana yana karatun da yake yi dan takaitaccen karatu yake yi yana gajarta karatu wani lokacin li'aridi safarin saboda yanayin tafiya yanayin bijirowar tafiya ga wanda tafiya ta faɗo musu ko wani abu makamancin haka to idan ana cin tafiya a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsawaita wa sahabbansa sallah an gane ko bal yana qassara ta yana dan takaita karatu a cikin ta saboda gajiya da sauran wasu abubuwa aw su'alin ko kuma tari aw su'alin ko kuma tari idan ya zamto mutum yana sallah liman sai ya je yana cikin sallah wani ya ta yin tari saboda mura ta dame shi to a nan wurin ya halatta shi ma liman ya dan takaita sallah din saboda ya dan saki wannan bawan Allah ko da ya je ya samu ya sha magani ko na makamancin haka aw maradin ko kuma rashin lafiya aw buka'i sabiyin ko kuma kukan yaro kama qala Anas bin Malik radiyallahu anhu kama yadda Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر وترى لمن ظن الله صلى الله عليه وسلم يا تقي تكراتو أسلا أصباه وفي حديث آخر أو أنا حديث نلبا يجي صلى الصبح من ظن الله يا تلك سلا أصباه فقرأ بأقصر سورتين في القرآن سيما ظن الله يكن تمفيا كرنش سوري القرآن guda biyu faƙila sai aka ce da shi ya rasulallah ya manzon Allah lima jawwasta saboda me ka takaita karatu kun ji sahabbai jama'a sahabbai komai sai sun tambaya ina fata an gane sahabbai komai sai sun tambaya sun ga kawai an yi wani irin abu ne wanda ya saba ma al'adin yadda ake kullun yau da gobe sai suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa da shi ah ya manzon Allah saboda menene ka takaita karatu a sallar asbahi qala sai manzon Allah yace sami'tu sami'tu buka'a sabiyyin naji kukan wani dan kankanin yaro fa zanantu anna ummuhu ma'ana tusalli sai ne tsammanin mahaifiyar shi tana tare da mu ne a masallaci tana yin sallah fa aradtu an ufrigha lahu ummuhu sai na so in saka masa mahaifiyarsa an gane ko sai na so in saka masa mahaifiyarsa a wancan hadisin da muka karanta a baya ya sake lamba ta uku a ƙasa yake cewa lamba ta uku cewa ai khaffafa ma'ana ma'anan jawwaza shine khaffafa an gane ko ma'ana manzo Allah ya takaita sallah din mali cewa fi hadha alhadisi wa amsalihi jawazi idkhali sibyan almasjid masajida malam yace a cikin wannan hadisin yana nuna maka halarcin ‘yan ƙananan yara su shiga masallaci ina fata an gane ya halatta ƙananan yara su shiga masallaci wa amma alhadithul mutajawali ala al-alsina malati amma kaga waɗannan hadisan da ke yawo a kan harsunan mutane wanda ake yawan faɗin su ana cewa jannibu masajidakum sibyanakum ku rika nisanta ƴaƴayanku daga masallatanku yace wannan hadisin da ya yawaita a harsunan mutane ana cewa ku rika nisanta ayanku daga masallatanku malam yace fa da'ifun la yuhtajju bihi ittifaqan wannan hadisi ne wanda ba a taɓa yin hujja da shi a ittifaqin malamai gaba daya hadisi ne wanda yake matacce hadisi ne mai rauni wa mimman da'afahu na daga cikin wanda ya raunta wannan hadisi din ibn al-jawzi al-imam ibn al-jawzi wal mundiri والهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والبوصيري وقال عبد الحق الإشبيلي لا أصل له ما يجي إمام ابن الجوزي دا المنذري دا الهيثمي دا ابن حجر العسقلاني دا البوصيري دا كما عبد الحق الإشبيلي عبد الحق الإشبيلي كما يجي وانا حديث ما لا أصل له wannan hadisin ma ba shi da asali to jama'a ku ji a wurin malaman hadisi idan aka ce maka wannan hadisin la asla lahu na farko ko dai ya zamto cewa wannan hadisin ba shi da isnadi kun san ibn mubarak yana cewa al isnadu min ad-din isnadi a cikin hadisi to yana daga cikin addini laula al isnadu ba dan isnadi ba laqala man sha'a ma sha'a da wanda ya so ya faɗi abin da ya so ina fata an gane kenan sai an samu jeren gir mutane waɗanda suka yi riwaya haddafani wane an wane an wane an wane an nabi sallallahu alaihi wasallam to idan malamai suka ce wannan hadisin la asla lahu ana kun hadisin ba shi da isnadi gaba daya ko kuma shi wannan hadisin gaba daya ba a samun shi a cikin littafan hadisi gaba daya duk littafan hadisin duniyan nan in ka je ka duba shi ba za ka same shi a ciki ba daga cikin daga cikin littafin as-sihah bukhari muslim daga cikin as-sunan abi dawud nisa'i tirmidhi ibn majah ko a cikin al-ma'ajim irin su al-mu'jamul menene mu'jamul kabir na wannan na manta wannan malam mai al-mu'jam an gane ko ko al-ma'ajib ba za ka taɓa samun irin waɗannan hadisan a cikin wannan littafin ba wani muƙaryaci ne kawai ya ga dama ya ƙirƙiro wannan hadisin ya faɗa an gane ko shi yasa malamin ke cewa wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fa dhalika al-mawdu' dukkanin wata ƙarya da ka ƙirƙiro ta aka jingina ta zuwa ga annabi malai ce to fa dhalika al-mawdu' wanda aka ikira aka dingina wa annabi to wannan hadisin sunan shi mawdu'i ina fata an gane wannan hadisin ba shi da asali a cikin addinin musulunci saboda jama'a to idan aka ce yanzu a nisantar da yara gabarin masallaci to yake za a samu tarbiyya kenan akwai damuwa akwai matsala kenan babba Allah ta'ala ya taimake mu malam ya ci gaba da cewa kenan a wannan hadisin muna fahimta cewa ya'ya ya halatta a zo da yara masallaci ƙanana bal sunna ne ma ina fata an gane sannan kuma na biyu ashe mata suna zuwa masallaci ashe ya halatta yanzu misali a masallacin nan mu keɓance misali a ce baya a ce kawai waje ne da mata za su rika fitowa daga gidajen suna zuwa suna yin sallah a masallaci wannan ya halatta babu wani abu wanda ya hana wannan babu wanda ya hana kuma da masu kira ta ce maka zan je masallaci yin sallah babu dama ka hana ta ina fata an gane saboda manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana matayen Allah zuwa masallacin Allah ina fata an gane Allah ta'ala ya jimice mu malaci wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa annabi kenan ya kasance yana cewa inni la udkhila fi la adkhulu fi salah lalle ni wani lokaci nakan shiga sallah wa ana uridu iqalatiha alhali ni ina nufin in tsawaita wannan sallah din fa asma'u buka'a as-sabiyyi sai in ji kukan dan karamin yaro fa atajawwaza fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'i sai ce fa atajawwazu sai in yi kokari in takaita fi salati a cikin wannan sallatawa mimma a'lam saboda abin da na sani min shiddati min shiddati wajdi ummihi min buka'i saboda tsananin damuwa da mahaifiyar shi ke ciki na kukan da yake yi ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan takaita sallah saboda yana tunanin cewa akwai wata mace wacce akwai ɗanta wanda yake kuka to zai zamto mahaifiyar tana cikin damuwa za ta matsa sallabe ta sami yaron ta bashi nono ko kuma tarrashe shi ya shiru saboda wannan dalilin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita sallah alhali yayin da ya shiga sallan yayi nufin ya tsawaita wannan sallah din ina fata an gane kenan ashe babu laifi idan limin ya takaice sallah saboda wani dalili ila wata hali ta faru ila an ji an yi wani aiki an gaji ila wani abu makamancin haka misali a ce masallacin gaba ɗaya mun je janaza mun je min sallan janaza an yi haƙi an ɗauki gawa an kai ta makabarta an dawo misali ko liman ko da yayi tsawaitawa sai ga saboda wannan aiki da mutane suka yi kira sun dan gaji to sai ya zamto cewa ya takaice wannan sallah din saboda a sauwaka wa mutane kwarai da gaske Allah ta'ala ya datar da mu wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi ne amma wannan min din da ke cikin wannan hadisi wata iri ce ma Suleiman wata irin min ne an ce min buka'i eh wata irin min bayaniya ce ko min ce tabi'idiyya a'a sababiyya ce nake son ce ko ko bayaniya ce ko tabi'idiyya ce a cikin ukun ka zaɓi ɗaya eh a'a a'a sababiyya min sababi buka'ihi saboda dalilin kukan da yaron yake yi ka gane ko amma nan yace yace min shiddati wajadi ummihi kaga nan zai zama bayaniya ne saboda sanin da nake da shi na kukan da dan nan yake yi a wurin mahaifiyarsa an gane ko a wani hadisin wajari da aka ce wannan wajari din nan shine damuwa an gane ba wai wajari na samu ba a'a wannan wajari din ana nufin na damuwa ne ina fata an gane Allah ta'ala ya dace da mu malai ya ci gaba da cewa wa kana yabtadi'u min awwali sura wa yukammiluha huwa wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fara karanta sura farkonta wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi sannan kuma ya ƙara ta har zuwa ƙarshen ta a mafi yawan lokacin da manzon Allah yake yin sallah kenan in ya fara sura sai ya kai ina sai ya je karshen ta ina fata an gane amma fa wannan baya koyi kuma a ce ba za a karanta wani sashi na sura ba ba tare da kuma an kai karshen wannan sura din ba kamar yadda zamu zo mu samu bayani a gaba ina fata an gane kada wani ya dauka cewa kuma to ai gashi kuma an ce yanzu shikenan yanzu duk sura da mutum ya dauko in ba kana sai ya sauke ta gaba daya sannan zai ruku'i ina fata an gane to ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai yana aikata akasin hakan ma wa fi lafzin a wani lafazin na daban li kulli suratin raka'a kowace sura yana karanta ta ne a cikin raka'a na sallah ina fata an gane kenan kowace sura tana da mene tana da raka'a guda daya an gane ko kowace raka'a guda ɗaya na karanta sura ɗaya ne waɗannan hadisin da muka karanta kuma imam ibn abi shaiba ya ruwaito wannan hadisin da imam ahmad da abdul ghani al-maqdisi a cikin littafin shi na as-sunan da sanadi wanda yake ingantacce malam ya ci gaba da cewa wa kana taratan yuqsimuha fi raka'atayn wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana raba wannan yana raba wannan sura din a cikin rakawoyi guda biyu ina fata an gane misali ya fara karatun wal fajr yana karanta wal fajr wa layalin ashr wa shafi'i wal watr misali yana karantawa sai a zo wata gaba misali inda aka zo fa amma wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan sai ruku'i ina fata an gane bayan ya taso kuma a raga ta biyu sai ya fara kalla bal tukrimu bal la tukrimu na yatim ina fata an gane haka haka har zuwa ƙarshen sura din na'am na'am bayan yayi fatiha mana ai dama muna muna magana bayan yayi fatiha ne an gane ko shi yasa malam ya ci gaba da cewa ya ci gaba da wannan bayani din wa yaqulu okay mun tsallake wani wuri ko a'a mun tsallake wani kwaya daya wa yaqulu kuma yana cewa a'tu kullu suratin hazzaha ku bai wa kowace sura kasanta min ar-ruku'i was-sujudi na ruku'i da kuma sujuda ina fata an gane ya kasance yana faɗin wannan kenan yayin da ka karanta kowace sura idan to ka ba ta ruku'inta ka ba ta sujjaranta ma'ana kowace raka'a idan to ka karanta mata cikakken sura ina fata an gane abin da ake nufi kenan a cikin wannan shi ne ce wa fi lafzin a wani lafazin da kulli suratin raka'a kowace sura kwaya daya tana da nata raka'a din ina fata an gane kenan da zaka fara yin sallah an fara yin sallah limin da karanta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد sai ruku'i ya ce Allahu akbar ina fata an gane kenan kun ga sura ce kwaya daya ya ba ta raka guda nawa guda daya shine ce wa kana taratan yuqsimuha fi rak'atayn amma wani lokaci kuma yana raba sura a cikin rakawai guda biyu shine wanda na kawo misalin suratul fajri misali ya kai wannan gaban lawa amma idza mubtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana in ya yi rukuyi a nan ya sujada ya gama wannan rakar in ya taso yi karatun fatiha ya gama sai ya ci gaba da kalla balla tukrimuna al-yatim an gane ko wala tahabbuna ala ta'amil miskin har zuwa karshen sura din وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية wani lokaci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maimaita wannan suran a raka'a ta biyu an gane yana maimaita wannan suran kuma a raka'a ta nawa a raka'a ta biyu misali ya karanta wal fajr a raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma sai ya ƙara karanta wal fajr tun daga farko har ƙarshe an gane ko wannan ma babu laifi idan mutum yayi an gane ko wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم ما ليتي كما فعل في صلاة الفجر ويأتي قريبا يا فك لما أخذ يتشوى كما فعل في صلاة الفجر كما ريد من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا أيك تاء أسلم أصباهي ويأتي قريبا أما ذي ذو أنا نقبا كتان زام سامونا كراتنا أقبا an gane ko amma jama'a mu sani yayin da mutum zai karanta sura a cikin sallah kowace tura idan za ka fara karanta ta kai bismillah jama'a dole ne wajibi ne ina fata an gane wajibi ne lokacin da ka karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin an gama ka gama wannan suka ce bismillahir rahmanir rahim sirran an gane ba za ka bayyana bismillah ba za ka yi ta ne a koye a sirrance za ka ba koyi ba a sirrance za a ce kawai tunda mun ce ka'idan karatu ba a yi shi a zuciya misali mutum ya ce ma'ana shi ya yi bismillah a zuciya to bakin ka bai motsa ba bawan Allah za mu zo mu ji a nan gaba yadda ake gane manzon Allah yana yin karatu a cikin sallah sahabbai sun ce muna gane yana yin karatu ne idan gemin shi yana yin motsi an gane ko wanda mun kamanta a wancan satin da muka yi karatu mun ce idan yana yin karatu ko a sirriya ce manzon Allah yake yin sallah ba wai da ya kabbara haka za ga ya shiru bane tun daga du'a istiftahi za ga baki shi yana motsi na fata an gani baki shi yana motsi ma'ana an san yana karanta wani abu amma mutum ya kabbara ya tsaya gum to gaskiya wannan kuma ya zama ba sa yi kenan ina fata an gani yayin da mutum zai karanta suratul tauba ne kadai ba zai yi mai ba ba zai yi bismillah ba kamar yadda muka karanta a wancan satin yadda al-imam shatibi ya kawo a cikin matan shatibiyya an gane ko yawwa yace wala budda minha fi ibtida'ika sughatan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala ina fata an gane yace wala budda minha babu makawa sai ka karanta suratul fatiha idan za ka yi karatun alkur'ani ya danganta cikin sallah ne ko wajen sallah ne fifti da'ika suratan a lokacin da za ka fara karatun wata sura wa fil ajza'i amma a cikin yankunan sura khayyara mantala wanda yake yin karatu yana da zabi misali yanzu yadda ya tsaya a wa amma idza yamtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi hanan idan yazo zai tashi a kalla balla tukrimuna al-yatim ba dole bane sai ya bismillah ina fata an gane kun ga yazo al ajzai ba farkon sura bane an gane shi yasa imam shafi'i yace wala budda minha fi ibtida'ika suratan babu makawa a yayin da zaka fara karatun sura sai kai bismillah amma wa fil ajzai amma a yankunan sura khayyara man tala wanda yake karatu yana da zabi in ya ga dama ya karanta bismillah in bai ga dama ba kai ya karanta Allah ya sa mun gane ماذا يأتي وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ya kasance yana hada a raka'a daya yana hada tsakanin surori guda biyu ko sama da surori guda biyu ma ya karke su gaba daya ina fata an gane misali ya zo karatu sai ya hada kulhu Allahu ahad misali ya gama karatun Fatiha ko ce ya gama zai ce bismillahir rahmanir rahim mun ji za a faɗa a sirrance ko bayan ya faɗa misali sai ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ƙara cewa bismillahir rahmanir rahim sannan qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq bayan ya gama wannan suran kuma sai ya zo sai ya karanta sautin nas kun ga ya hada surori guda nawa guda uku ko kuma in ya ga dama ya kan hada surori guda biyu gaba ɗaya sai ya karanta tun daga farko har ƙarshe wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi kuma mala yace wa ya'ti tafsiluhu wa takhrijuhu qariban mala yace bayani filla filla da kuma takhrijin wannan hadisi zai zo a nan gaba kadan ina fata an gane mala yace wa qad kana rajulun min al-ansar ya ummuhum fi masjid quba wani mutum ya kasance yana jagorantar mutane yana musu yana musu yana musu limanci a masallacin quba وكان كلما وكان كلما افتتح سورة يقرأ يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به يا كفن شيء دكان اللوكة النزيب ودي صلى يقرأ بها في الصلاة ينا فار كراتوي لوتا سورة أتين صلى مما يقرأ به أبن ديك فار كرنتاوا افتتح بقل هو الله أحد أبن ديك فار كرنتاوا bayan ya gama suratul fatiha sai ya fara karanta qul huwallahu ahad sannan sai ya karanta ma duk surar da zai karanta a qur'ani ina fata an gane wannan sai ya zama shine dabi'ar shi liman masallacin quba na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi haka yake sallar shi yana cewa ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai bismillah فيك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا جماعة سيكم يفارس أبو سورة duk suran da ya ga dama sai karanta in bakara ne in ali imran ne idan suratu hud ne suratu tauba ne duk suran da ya ga dama kuma sai ya daura daga nan wannan shine abin da ya kasance yana aikatawa malaji hatta ya faragu minha har ya gama karanta suratu ikhlas qul huwallahu ahad guda ثم يقرأ سورة أخرى معها سنن سي كرنت وتسورا دبن تارد قل هو الله أحد وكان يصنع ذلك في كل ركعة يا كتن شينا أيكة هكني أقوة ركعة تشتسلى أقوة ركعة تسلى شاكي شيء كتاوى فكلمه أصحابه سي متاننسى معنى مامو sahabbai yan uwan shi da ke wannan masallaci din wanda ke bi sallah sai suka yi masa magana faƙalu sai suka ce da shi innaka taftatihu bi hadhihi sura lalle kai kana budewa kana bude sallanka da wannan sura din thumma la tara annaha tujzi'uka sannan kuma kaga cewa wannan suran bata isar maka ba hatta taqra'u bi ukhra har sai ka karanta wata suran ta daban fa imma an taqra'a biha to fa ka ji ko dai ka rika karanta wannan suran ita kadai kai mana kai ruku'i kai mana raka'a daya wa imma an tad'aha wa taqra wa taqra bi ukhra ko kuma ka bar wannan suran ka karanta wata ko kun ga mamu sun yi zanga zangar limana ko mamu sun yi zanga zangar limana suka ce to ka zabi ɗayan biyun nan ko dai idan ka fara karatun nan ka karanta qul huwallahu ahad to iyaka ka tsaya iyakan ka nan ko kuma ka zaɓi wata suran ta daban ka karanta mu muna ganin cewa ko dai ka zaɓi tsakanin biyun nan kawai eh sun ga su sun gaji da wannan kulwar lahun da yake karanta a farko su suna ganin kai ina fata an gane sun dan ne musu dan mai jafai ina fata an gane sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sun sun mai zanga zangan limana ne wai saboda wai su gane wai daga ina ya samu wannan shi ina fata an gane domin sahabbai kullum saboda faɗayinsa da neman ilimi duk abin da suka shi a matsayin bako to za ka sun an fara shakka akan shi har sai sun sami yaƙini daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai shi limami yace da su ma ana bi tarikiha yace wallahi ni bazan bari ba bazan bar karantawan ba in ahbabtum an a ummakum bi dhalika fa'altu idan kuna so in ci gaba da muku limanci a haka to in ci gaba wa in karihtum taraktukum amma idan ba kwa so kuma in kyale ku in dina muku limanci ina fata an gane shi maliman sai ba su zaɓi guda nawa guda biyu wa kanu yarawna annahu min afdalihim to amma kuma suna ganin cewa fa shi ya fi su farilla gaba ɗayan su ya fi su iya karatun qur'ani ya fi su sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma gashi sun masa zanga zangar limana to sai ba su zaɓi shi ma guda biyu yace ko dai ku yadda in ci gaba da jan ku a haka ko kuma ni in yi ritaya ku sa wani ni ma in zama mamu ina fata an gane wa karihu an ya umahum ghayruhu sai kuma ghayruhu sai kuma suka ji kai su suna kyaman wani daban ya zo ya ja su wannan sallan in ba shi ba فلما أتاهم النبي صلى الله عليه أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجي وجنسه أخبروه الخبر سيسك بيو من الله لا باقي manzo Allah ga abin da ke faruwa wannan bawan Allah kullum in yazo sai ya kanta kulhu Allah wa sanne ya kara da wata sura sai maka bashi zabi kace da shi to fa ko dai kai wancan ko dai kai wancan ko dai ka bar wannan ko kuma to shi ma kuma ga abin da yake da mu domin wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dauki dokin shi daga nan cikin garin Madina kawai ya tafi masallacin Quba ya je ya salla raka'a nafila kwaya biyu ya dawo garin Madina saboda me manzo Allah ya ce duk mutumin da ya je masallacin Quba ya sallaci rakawa'i guda biyu za a bashi kwatan kwacin larin yayi umra to manzo Allah haka yake yi to ya je irin wannan ziyaran ya je irin yin rakawa'i guda biyu nan sai mutanen masallaci suka ga manzo Allah sai suka mai tambaya to ya manzo Allah ga dai abin da ke faruwa faqala sai manzo Allah ya ce ya fulan ya kai wani ma yamna'uka an taf'ala ma ya ma ya'muruka bihi ashabuka me yana ka ka aikata abin da mutanen ka suke son ka aikata wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka'a kuma me ya dauke ka kake karanta kai kalizumci karanta wannan sura a kowace raka'a da kake ta sallah in manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam shi yake so kama wahayi amma kun ji yazo yana tambayan wani me yasa kake aikata haka ba daga zuwa ba ya ce kalla tun Allah malam ka zo kana kawo mana zafin kai ku dama yaran nan kun cika rawan kai dama ku dama kun cika kakale bai ce haka ba malam me yasa kake yin haka ka gani ka gani yayi ne saboda mutanen wasu ƙara ilimi me ya kai ka yin haka kamar yadda wata rana a wannan masallacin an taɓa yin wata rana wai saboda liman yayi karatu ya kuskure sai wani kawai sai ya tashi dinga cewa wai ai dan menene zai ka shiga can cikin Qur'ani alhalin an saba karanta musu daga sabbi zuwa nasi shi dan me ne shiga cikin qur'ani ya karanto dole ne su fa wannan abin ya ishe su kai ka ji kai ka ce kai ka ce su wanda karanta na qur'ani bai aka karanta ba Allah ta'ala ka kire da mu Allah ka ba mu kun gyarawa mm na'am na'am na'am a'a ya danganta saboda ai yawanci a sallah ana buƙatar ka karanta abin da ka haddace ne ta iya yiwuwa ya haddace wurin daidai amma kawai mu'jiza ta Qur'ani ta kama shi a'a ba dole ba iyaka ba a yi masa iyaka ba ba a yi masa iyaka ba kwa iya tashin shi ma sau uku ya halatta kwarai babu wanda ya hana ina fata an gane babu laifi dan katar da liman so biyu so uku wannan yakan faru a sallah mu'jiza ta alqur'ani akwai lokacin da zaka ji karatun gaba daya ko an ma yake sa'alin wallahi take da an tashi mutum so biyar ma kuma shi yadda ya fara karatun yana nufin sai ya kai karshen sura ne sai ko kuna ta tashi shi ku dauka cewa bai iya karatun bane amma mu'jiza ta qur'ani jama'a qur'ani ba kayan gidan wani bane na Allah ne a'a ko kaɗan wannan ba ka'ida ba ce ba illa iyaka in ya yi ja sarƙafe ne gaba ɗaya in ya so ya iya tunna sura in ya ga dama kuma daga nan ya iya ruku'i ina fata an gane sai manzo Allah ya tambaye shi wai menene yasa kake aikata haka kuma wata hujja ka dogara da ita kake aikata wannan abu faqala sai ya ce wa manzon Allah inni uhibbuha wallahi ni manzon Allah ba abin da yasa nake ni kawai ina son suran ne ina fata an gane a wata riwaya ta daban sai yake cewa li'annaha suratul rahman domin ita suran tana tana sifanta Allah ne sifatar rahman tana sifanta Allah mai rahama ne tunda kace qul huwallahu ahad ka tsarkake shi Allahu samad Allah shine kaya daya wanda ba shi da nabiyu Allahu samad Allah shine wanda ake neman biyan bukata a wurin shi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah ba shi da wani wanda yake tamka gare shi ina fata an gani saboda haka saboda sifofin Allah sai ya ji kawai yana son wannan sura ne an gane ko faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan limami hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna saboda san da kake mu wannan suran Allah ya shigar da kai aljanna o kun ga ba mamu sun yi zanga zanga ta limana amma kuma Allah ya bashi aljanna saboda tsarin so da yake makul wallahu ahad an gane ko to jama'a kun gashe daga waɗannan hadisan jama'a dama ba wai a karanta kawai a tashi ba muna fahimtar cewa lazim ne a cikin addinin musulunci yayin da kaga mutum ya aikata wani aiki ka zo ka tambaye shi malam ko akwai dalilin da yasa kake aikata haka ya kawo maka dalili idan dalilin ya inganta a cika a daura a cika da yin aiki idan bai inganta ba kuma shikenan sai a ce to malam wannan abin bai inganta ba ga abin da ya inganta sai a yi masa gyara shi yasa manzo Allah yake cewa addinu an-nasiha addini gaba ɗayan shi nasiha ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jarir ibn abdullah al-bajali ya rawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bay'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama mun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'a biyayya mu masa mubaya'a ala iqamati salah akan tsaye da sallah wa ita'i zaka da kuma ba da zakka sannan kuma wa nushi li kulli muslim da kuma yin nasiha ga kowane musulmi akan wannan muka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya ashe yin nasiha ga dan uwanka idan ya buƙaci nasiha jama'a wajibi ne jama'a an gane ko wajibi ne idan dan uwanka na da buƙatar nasiha ba a buƙatan ka zauna ka wulakantar da shi ko wani abu makamancin haka domin salihul munajjid akwai littafin shi da yayi ina ganin ko an nasihatu wa ta'yir ne ko bambanci tsakanin nasiha da kuma kunyatarwa a cikin littafin yana bayanin ga hanyoyin da zaka iya bi wajen yin nasiha ga mutum sannan kuma ga abin da kira at-ta'yir kunyatarwa yanzu misali limamin mu kawai sai zo sai wani abu wani dan jafa'i ko sai ya shiga ne ci dalla gafara da Allah mana kawai ka bata mutane lokaci ko ka zo ka ja mutane dogon sura ko kuma sai da ka tsaya sahu zai sallah sai wani ya fara cewa kai liman an gajar sallar nan fa gaskiya fa mu fa gaskiya kaza to wallahi jama'a wannan jafa'i ne kuma wallahi baka san irin zulubin da kake dauka a wurin Allah ma'ana kai ne zaka tashi aikin aikin Allah kai ne zaka faɗi yadda za a yi kai ne zaka faɗi yadda za a yi aikin Allah ai duk wanda aka sashi a gaba kace mai ya ja sallah an san ya san sallar ne shi yasa aka mayar da ya ja gaba da ba a yadda cewa ya sani ba a tura shi gaba me yasa ni ba ce in ja gaban ba shi aka ce ya ja na farko dama ka'ida ne duk wanda zai zama liman sai ya fi kowa iya qur'ani domin manzon Allah ya ce ya ummul qawm aqrahum bi kitabillah wanda zai zamto limami ya zamto wanda ya fi kowa kwarewa wajen iya karatun alqur'ani ina fata an gane sannan wanda ya fi kowa sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma wanda ya fi yawan shekaru idan karatun na qur'ani ɗaya ne sai a duba waye wani sanin sunnar manzon Allah idan an duba nan ma sun yi ɗaya sai a duba shekaru a ce to waye ya riga wani shiga musulunci a cikin su ba wai shekaru wani girma ba a'a shekaru na shiga musulunci waye ya riga yi musulunci tsakanin wani da wani in dukkanin su an haife su a musulunci sai a duba to waye babba sai a ce to shi ya ja gaba ya ci gaba da yin limanci amma jama'a ba kamar yadda muke bane yau a zaben liman za a masallaci ne za a yi kawai sai a zo to muna ganin dai wani yanzu ya zama liman ba a tuntuɓi karatun shi ba ba a duba karatun qur'anin shi ba wani ma yana karatun ƙananan yara suna cin gyaran shi wasu ma ƙananan yaran har sun hada karatun da yake kullum yana fara karatun sai kuma yara suna make murya alhamdulillah wai kuma sun haddace Allah ta'ala ya datar da mu jama'a mu dage da karatu da Allah wallahi jahilci ba shi da ba shi da amfani an gane ko kamar da malamin ke cewa aljahlu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibun inda rabbil alamin an gane ko aljahlu aibun jahilci aibi ne wa sahibuhu mu'ibun wanda ke da fama da cutar jahilci kuma abin aibatawa ne suka ce wa laysa lahu nasibun ba ma shi da wani rabo inda rabbil alamin a wurin ubangijin halittu gaba daya wai to jama'a kun ji amma shi ilimin karke shi jama'a za ka samu alkhairi a barka mai yawa Allah ta'ala ya datar da mu abin da muka faɗi ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙon ka dukkanin fitintunu da ke faruwa a ƙasar nan a wurare daban-daban Allah muna roƙon ka yi mana maganinta Allah muna roƙonka waɗanda aka kashe su ba tare da haƙƙinsu ba ba su ji ba ba su gani ba Allah muna roƙonka karɓi shahadansu Allah muna roƙonka dukkanin masu nufin musulunci da musulmi da makirci Allah muna roƙonka ka wargaza aniyansu Allah ka wargaza taronsu Allah muna roƙonka kuma ka sa mu cika da imani sannan ka haɗa rayukanmu kuma na salihan bayi ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah ka soyar da imani a cikin zukatanmu ka kawata shi a cikin zukatanmu Allah ka kiyamatar da mu kangara da fasikanci da sabo Allah muna roƙon ka sanya mu daga cikin shiyoyin bayinka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk